الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى tsakanin wata uku yau yau wata hudu biyar ga wannan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya dace da shida ga watan na watan takwas shekara ta dubu biyu da takwas ta miladiya Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku ji ba a kumul kisas an farnanta muku an wajabta muku yin kisasi shine wato sakamakon kisa da daidaitawa wajen sakamako din a wajen yin sakamakon da kuma wajen sifar yinsa an wajabta muku yin kisasi fil qatla a cikin haƙƙin waɗanda aka kashe al-hurru bil hurr ba a ɗa yantacce ana kashe shi da ɗa yantacce wa abdu bil abd bawa ma ana kashe shi idan ya kashe bawa wa unsa bil unsa mace ana kashe ta idan ta kashe mace faman uqiya lahu min akhihi shay wanda aka yafe masa aka kyale masa daga cikin haƙƙin jinin ɗan uwansa aka yafe masa wani abu to fattiba'u bil ma'ruf to shi wanda ya yafe din to ya bi haƙƙinsa daga wajen wanda ya kisan bil ma'ruf da abin da yake hanya wanda yake sananna a cikin shari'a wa ada'u ilayhi bil ihsan shi kuma wanda aka yafe masa shine wanda ya kisan ya biya haƙƙin da aka ɗora masa da biya bi ihsan da kyautatawa ذلك تخفيف من ربكم ورحمة wannan hukunci wanda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana shi a wannan ayar takfifun min rabbikum sauki ne sauƙaƙawa ne daga ubangijin ku da jin kai daga gare shi fadan ya ta dawo a gadari to wanda ya yi zalunci bayan wannan yafewa wato wanda ya zalunci wanda ya kashe bayan ya yi an yi sulhu da shi sai kuma ya zaga ya je ya kashe wanda ya je ya kashe wanda ya kisa fala huwa azabu ba'da zalika ay ba'da al-afu baya an riga an yi sulhun afwa to fala huwa azabun alim wannan azaba mai radadi ta tabbata a kansa wannan ayar ita ce ayar kisasi ayar kisasi wadda ta zo domin ta tabbatar da tsarin addinin musulunci na tsare rayukan rayuwa na tsare rayukan al'umma da kawo zaman lafiya a cikin al'umma kamar da muka ta ambatawa wannan sura ta sauka ne farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina lokacin da ake kafa al'umma ta musulmi ta farko to idan kuma aka kafa al'umma duk abin da zai kawo wanzuwarta duk abin da zai kyautata rayuwar da ya kunta da rayuwar al'umma da baki daya to abubuwan da wahayi ya zo ya tabbatar ke daga cikin abin da zai kyautata rayuwar al'umma shine tsare rayuka domin babu abin da yake kawo tarwatsewar al'umma da lalacewarta irin rashin amincin rayuwar al'umma domin rai shine ya fi komai kima a rayuwar da haka idan duk abin da zai iya zuwa da tarwatsar rai to wannan barna zai kawo a cikin al'umma ba kaɗan ba larabawa sun kasance a cikin wannan saboda rashin wannan wannan tashri'i wannan shari'a ta kisasi sun kasance a cikin hali wanda yake mummunan da wanda kan kashe mutum daya sai a sama da shekara ɗari ana yaki a kashe ɗaruruwan rayuka kan kashe mutum ɗaya kawai saboda rashin saboda rashin shari'ar kisasi wanda wannan abin shine yasa shi gege suka zo suka same su suka mayar da su raunana farisawa da rumawa suka zo suka mallake su suka sanya musu tsoro domin kowannensu zai je ya nemi haɗin kai da wani domin ya zo ya ɗauki fansa a kan kisan da aka yi masa yawanci girgimin su akan an kashe wani ne in an kashe wani to sai an rama in aka rama shi ma a rama wajen kisan da aka yi masa saboda ne saboda babu dokar kisa shi ka Allah madaukakin sarki ya yi musu mannu al'aus wal hazrat larabawan madina Allah ta'ala ya musu gori ya goranta musu yace wadkuru id antum qali wa wadkuru id kuntum wadkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ku tuna ni'imar Allah a gare ku yayin da da kun kasance makiya juna abokan gaban juna sai Allah ya haɗa zukatan ku suka waye gari suka zama wato a masu suka zama su ƴan ruwa to haka halin su yake daga farko dan haka Allah ya kawo wannan doka ta zama to rahma ga al'umma larabawa sun kusan karewa wani a ƙarfin su ya kusan tafiya abu ne wanda yake shahararre a cikin su akwai wannan قصيدة من الجبرين أمين أم سلمى جنة لم تكلم inda yake cewa yake yaban inda yake yaban ɗaya daga cikin wannan sayyidul arab alharis ibn amr al-ba'i al-murri yayin da yake yabansa da shi da bawansa sarrafa ma aukan wa miliyana ba'dama tafanau tafanau wa baqaw bainahum itra maisani fitra mansali yake cewa wato ku ne kuka riski kabilar aus da dubiyan bayan sun kusan karewa da baki ɗayan su wannan kabilar ta nisa saboda yaƙi da ake tsayi na ɗaukan fansa a kan kisa sun kusan karewa da baki ɗayan su har sun dandaka turaren mansan mansan wata mata ce wadda suka da haka turaren da ake sawa a cikin likkafani wato saboda ya zama to sana'ar al'umma ga baki daya dan da tsare ne saboda yawan saboda yawan binne mutane da ake yi to shine yake yaban su akan cewa su suka kawo sulhu suka kawo karshen wannan rigimar da ake yi wato shi al-harith a sayyidul arab mutumin a banu ruwa ne yana takama da cewa babu kamar sa a cikin kasar larabawa sai ke tambayar bawansa cewa kana tsammanin akwai wata kabila da zan akwai wani mutum da zan je in nemi aure a wajen da ya hana ni sai ce akwai sai ya gaya masa akwai wani mutumin bai aus ibn al-harith al-afwani ya ce idan kaje ba zai in kaje ba zai maka aure ba zai aura maka yarsa ba ya ce to shi ko sai ya je kamar an yi masa ta haddi ne an yi masa kula shi kuma ya ce zai ce ta to shine ya tafi wajensa da ya je bai sauka ma da kan taguwarsa sai yake ce masa ga abin da yake tabbata shi ya zo neman aure ne sai kawai ko magana da masa ba sai juya shi gida da fushi cewa har shi waye zai zo ya aure a wajensa to da ya shiga sai matarsa ta ga yayi fushi ta take tambayar sa me ya same ka sai ai ga wani shi ne zo yake neman aure a wajena yace to ka ce shugaban larabawa sayyidul arab ka ce za ka yi raddin sa ya zo zai neman aure ai bai dace ba ai naka ba za ka aure da su ba yace eh yace to wa za ka auren ma in zai aure ko da za ka auren ma shi ya kamata ka auren ma yaje samu babbar yarsa ya gaya masa a sai sai ya bi shi ya dawo da shi bayan ya dawo da shi yake to ya je samu babban yarsa babban yarsa ce ita ne gaskiya mummuna shi za ta da mummunar dabi'a kada a zo a aure ta a sake ta wannan ya zamanto aibi a gare ta ya samu ta biyu ta ce ita ko ba ta da sana'a kada rashin sana'ar ta a rinka ganin nauyi ce a kansa a rinka ganin nauyi ce a kansa ya sake ta wannan ya zamanto aibi a gare ta sai ya samu yar karamar yar karamar da ya gaya mata ta ce ni zan yi idan ina da kyau ina da sana'a ina da kyakkyawan hali kuma ba na jin tsoron kan cewa za a sake ni in ya sake ni sai dai shi ya zama to abin a aibata shi a cikin larabawa ba ni ba kenan ya aure shi aka aura masa aka gina masa ɗaki ya zo zai tare da matar sai ce a ai aiki ne a cikin yan uwana iyaye na da yan uwana a cikin wai za ka zo ka tare da ni a cikin nan ka kai ni gidanka sun tafi hanya suka tsaya a gefen hanya aka yi haima za a tare a nan wajen suke kamar da ni kamar wata kuyanga wanda aka siyo ko kuma wata ribatattar yaki wanda aka kamo ai sai ka kai ni idan sai ka kai ni garin kuskuna kayan karakuma an yi walima to sannan za ka cancanci ka tare da ya zo gari ya ce shine sai a lokacin da sai ya gane cewa wannan yarinya yarinya ce mai san kai aka zo gari da aka yi walima aka yanka raƙuma aka yi shagali ya zo da daddare ya sadu da ita za a tare sai ce a ita ce me kuma haka an yi maganar kan cewa kai ne sayyidul arab kai ne shugaban larabawa kana da matsayi da daraja a cikin su ina darajar taka take dan kawai kayan samun rakuma ga larabawa kai kashe junan su suke kai aus da dubiya kabilar mu sai kashe junan su suke yi ba zan ba zan ba za ka tare da ni ba sai kai sulhu tsakanin su shine ya je sulhu ya dauki nauyin cewa zai biya biya wajen rakuma dubun na rakuma cikin shekaru uku ya yawa mata yace wannan yarinya ce da hanci to shine a kansa ne ake muhayar yake masa da shi da bawan nasa ake masa wannan waka ce wato haka sha'anin larabawa din yake to abin da ya tsirar da su addinin musulunci da Allah ya kawo wannan shari'a ta kisasi alkisas abin da ake nufi da alkisas shine wato a daidaita hukunci a daidaita sakamakon wanda ya yi jinaya ne laifin kisan kai wannan shine asalin kisas sai kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi hatta a cikin wato rauni ma da za a yi mutum wal juruha qisas idan mutum ya kashe to shi ma a kashi a yi masa aikin kisa da kuma sifar da ya yi kisan shi ma a yi masa kisan wannan da wannan sifa ne wannan shine al qisas wannan wannan shari'a ita ce shari'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma Allah ya ce ita ce shari'a annabi Musa ma wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin-nafs wal-'ayna bil-'ayn wal-anfa bil-anf wal-udhna bil-udhn was-sinna bis-sin wal-juruha qisas shari'ar yahudawa ma akwai wannan kisasi to Allah madaukakin sarki ya shar'anta kisasi tsakanin a cikin al'umma domin a tsare rayukansu cewa idan ana yin kisasi ne a kisan kai iri kisan kai iri biyu ne a wajen malikiya amma wajen sauran malamai kisan kai iri uku ne akwai kisan kai wanda yake wato alƙaslu al'udwa kisan kai wanda yake na gaskiya da kuma na zalunci a kisan kai wanda yake da gangan da kuma zalunci wato ba da haƙƙi ba domin idan aka kashe mutumin da ya kisa ko mutumin da haddi ya hau kansa kan cewa a kashe shi wannan katlul amd ne ko amma ba za a ce za a yi kisa shi ba to saboda mun wannan katlul amd ne ba udwan ba shi yasa dole kisan ya haɗa sifa biyu katlul amd al udwan kisa wanda yake na ganganci da kuma zalunci wato babu haƙƙi shi ne ka doki ka doki mutum ko ka cake shi ko kai masa abin da yake zai kashe shi ka soki mutum ko ka doke shi da abin da yake bisa al'ada zai kashe shi to wannan shine kisan kai wanda yake na ganganci to kisa na biyu shine kisa na kuskure shine ba kai duka ba ba abin da kai amma ya zama ka zama tun sababin kisan wani kamar ana cikin turmutu wani mutum ya faɗi sai ya janyo ka sai ka faɗo kansa ka gaba sai ka faɗo ba janyo ture ka aka yi ko kai ko shi ya janyo ka da ka faɗi sai ka sai ya mutu to ka kai ne ka kashe shi amma wannan kisa ne wanda yake na kuskure to akwai kuma katla a abin da shibhul am ne kama da na ganganci shi ne ka doki mutum da abin da yake bisa al'ada baya kisa amma kuma sai ya kashe shi bisa al'ada ba zai yi kisa ba kamar ka kwamta mutum mari ba a makasa ba to idan ya mutu daga wannan shi wannan shi buhul amdu ne to kisa na farko nau'i na farko shi ne wanda aka sha kan kisa shi a kan wanda ya kashe mutum da gangan kuma bisa zalunci to wannan shi ne za a yi kisa shi a kansa sharaɗin sharaɗin mai kisa shine ya zamanto yana da hurriya ya zamanto ya haɗa sharaɗi ya haɗa sifa guda biyu al-bulugh wal aql ya zama to baligi ya zama to mai hankali yaro in yayi kisan ganganci ba za a kashe shi ba za a yi masa kisasi ba saboda babu taklifi a kansa babu taklifi a kansa dukkan dukkan gangancin yaro haba ne sai dai a biya diya haka da duka mahaukaci dukkan gangancinsa ba za a sallama mahaukaci a ce a rama kisan da ya ba sai dai a ce yan uwansa su biya diya amma shi wanda aka kashe shi wanda aka kashe to shi ne wannan ake duba daidaituwa attakafu daidaituwar jini da kuma daidaituwar jini a bisa addini ne a bisa addini ne duk wanda ya taɓa wanda kawai mutum zai duk mutumin da ya kashe wani rai duk mutumin da ya kashe wani mutum za a kashe shi saboda ya kashe shi da wannan gangancin da sai kawai idan an addinin ya zama to daban in tsakanin musulmi da kafiri ne suna ta togace wannan a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce kutiba alaikum al-qisasu fil qatla al-hurr bil hurr da idan ya kashe da wato da ne yantaccen mutum in ya kashe wanda yake yantacce to shi ma a kashe shi saboda ya kashe shi ma'ana ba za a kai wato mafhuminsa ba za a kashe shi ba in ya kashe bawa idan ɗaya ɗauki bawa ya kashe shi ba za a kashe shi wannan shine haulin jumhurin malamai sabanin yan hanafiya saboda shi bawa a ran shi bawa ya zama to a sil'a ce da ake cinikin sa tunda ana sayar da shi a siye shi a sayar don haka kimar ransa ba sai kimar ran wanda yake ɗa wanda yake mai yanci ba da haka ba za a kashe shi da ɗa ba wal abdu bil abd bawa shi ma a kashe shi da bawa in ya kashe bawa shi ma a kashe shi ba za a kashe shi da ɗa ba wannan abin da wannan tafsiri ne bayan ijma wato Allah ya ce an wajabta muku kisasi to bayan da kisasin zai kasance a ciki an zo ne don a rusa al'adar jahiliya domin su a wajensu idan mutum akwai wanda yake jininsa ya fi jinin mutum ɗaya in an kashe akwai wanda yake hurun ba a mutum ne ɗaya yantacce amma an kashe shi shi kadai ya fi ƙarfin a ce za a za a ɗauki fansa da kashe mutum ɗaya sai an kashe mutum goma ta yaya za a ce kamar wani an kashe mana sai an kashe mutum goma da shi wannan duka al'adar jahiliya ne shi Allah ya musu rubuta al-hurru bil hurr ɗani ƴantacce ya kashe ɗa ƴantacce na wata ƙabilar ko na wani gidan to shi kaɗai za a kashe ba ƙabilar gaba ɗaya ba mutane da yawa ba wani abdu bil abdu bawa in ya kashe shi ma a kashe shi da kashe wannan bawa kada a ce dan ya kashe dan shi bawa bawa ne bawan ƙurin shawa ne idan ya kashe bawan hawa binawa to su bawan ƙarshawa ya fi ƙarfin ya zama daidai da bawan hawazinawa sai dai a kamo ɗa na hawazinawa a kashe shi sannan za a ce sun huce to Allah ya rufa wani ya ce a al'abdu bil abd wanda yake bawa ne shi ma daidai tunsa mu'a kisasinsa a yi masa kisasi da bawa wal unsa bil unsa mace in ta kashe mace ita ma a kashe ta da mace a kashe ta da mace da ta kashe ba za a ce mace a cikin wata kabila daidai take da namijin wata kabilar ba saboda haka idan ta kashe namijin idan mace ta kashe macen wata kabila to ba za a kashe wannan matar da zai kisan ba sai dai a je a ne a samu namiji babba a cikin kabilar shi za a kashe da wannan to haka wannan ayar al'unsa bil unsa ta nuna waɗannan tafsirin abubuwa guda uku sun nuna musu abin da yake cikin hukuncin jahiliya ne amma ba su ne suka karraba hukuncin kan yadda za a yi kisa a suka ya tabbatar da cewa idan namiji ya kashe mace za a yi amfani da hukumin wannan aya tunda ake wani unsa bai unsa mace aka kashe da mace to ma'ana idan mace ta kashe idan namiji ya kashe mace ba za a kashe shi da shi ta ba kenan wannan musulmin an yi shuru sunna ya sai bayanin wannan sunna ta yi bayanin cewar za a kashe namiji idan ya kashe mace tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimuna takafa'u dima'uhum musulmi jinin su duk ɗaya ɗaya ɗaya ne kamar haƙorin kamar haƙorin kumsi matsayi kan jiddiyar a kimar kimar wato jinin su matsayin sa ɗaya gabaki ɗaya na namiji ko na mace na yaro ko na babba dukkanin su jinin su ɗaya wannan a shi ne abin da jamahirin malamai suke a kai cewa idan namiji ya kashe mace to shi ma namijin nan kashe shi za a yi sabanin waɗansu malamai da suke cewa sun yadda za a kashe namiji in ya kashe mace da ganganci to amma aka in ya kashe in aka kashe shi to ƴan uwan wannan matar sai su biya rabin diya domin diyar da rubi biyu ce ta diyar mace ko ba haka ba shi a matsayin mace biyu a wajen biya to wannan a wajen biya ne ba a wajen shi jinin ba ba a wajen ran ba a wajen ran duk rai ɗaya ne yanzu idan mutum idan mutum mai gani ya kashe makawo eh ya kashe maka ya kashe mai ido ɗaya mai ido ɗaya abin a mai ido ɗaya wanda ya rasa rabin jiyarsa ko ba haka ba gabaki ɗayan abin da ɗinsa bai riga ya ci gaba da saboda ba shi da ido guda ɗaya ko kuma a ce abin da shi makaho ne idan ya ce idan aka idan mai gani ya kashe shi sai a ce to idan ya kashe idan aka kashe wannan mai ganin sai kuma an biya rabin diyar a tun da diyarsa na ki sace sai a biya rabin diyar da rashin karfi ido ɗaya ɗin da ba shi da shi haka ba wanda cikin malamai da ya faɗa haka don haka sahihin magana shi ne abinda jamahirin malamai suke a kai cewa mace in wanda ya kashe mace shi ma za a kashe shi da ita haka dalika mace idan ta kashe namiji ita ma kashe ta za a yi kuma ba za a ce ba za a ce ta cika diyarsa ba kamar yadda namiji kashe shi za a abuwan mace idan ta kashe namiji idan aka zo aka kashe ta idan aka zo aka kashe ta ba za a ce ta biya kuma rabin diya ba ta namijin da ta kashe haka dalika namiji idan ya kashe mace za a kashe shi ba za a ce yan uwansa su biya rabin biya da yan uwan wannan matan da abin nan a da yan uwan wannan matan da aka kashe ba wannan duk bayanai a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan hukunci na rai wannan alfarma ta rai ko da rai ɗaya ne idan jama'a da yawa suka taru suka kashe suka kashe mutum ɗaya to duk gaba ki su za a kashe su kamar da ya faru da hukuncin sai na umar da mutanen sana'a suka kashe wani mutum daya waɗansu mutane a sana'a aka kawo masa kabiyar su su bakwai duk ya kashe duk ya ce a kashe su gaba ki ɗaya su a kashe su aka kashe an yi ɗaya ne kawai ya ce lau tamala a alaihi ahli sana'a da kashe da mutanen sana'a sun haɗa kai gabaki ɗaya kansu kashe shi domin kuma da duk wallahi sai na kashe su sanadiyar kashe shi da suke don a nuna mana alfarmar ran ɗan adam wannan hukunci na kisasi kenan wanda shine littafin Allah madaukakin sarki shine hukuncin Allah kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kitab Allah da kisas hukuncin Allah shine alkisa kamar yadda yazo din gashi anan wajen kutiba ai kore ba abin da yasa aka kira aka wato sigar kitaba kamar yadda kita gaba da gare muke ambato ma'anarta alfar farlantawa domin ishara ya zuwa ga tabbata domin ita kitaba rubutu ana rubutu ne imma a jikin dutse wa imma a jikin fata ko a jikin takarda domin yana kiyaye abin da aka rubuta ba zai goge ba to shi wato tabbatarsa shi aka kamanta da farlantawa cewa kowane daga cikin su abu ne wanda yake tabbatacce wato hukuncin kisasi hukunci ne tabbatacce a wajen Allah to sannan Allah ta'ala yake fa man ufiya lahu min akhihi shay man din da tana komawa ya zuwa bishi alqati wanda ya kisa idan aka yafe masa in aka yafe masa al'afwa nan wajen ma'anarsa asar aka kare masa wato ma'ana akwai wanda su ne suke da haƙƙin kyalewar masu haƙƙin kyalewar su ne waliyan wanda aka kashe idan suka kyale masa shai wani abu wato abin da ake nufi na wani abu shine suka kyale masa karfan a suka kyale masa suka kyale haƙƙin jinin ɗan uwansu an kawo shai a nan wajen domin tankir da nuna cewa komai ƙanƙantar wanda ya afuwa ɗin ko da mutum ɗaya ne a cikin su gaba ki ɗaya mutum ɗaya ce ya yi afuwa shi baya buƙatar a yi kisasi ya ce shi shi a biya iya ta isa shi ne aka ƙyale masa wato karɓar haƙƙin jini min akhihi daga wato haƙƙin jinin ɗan uwansa ɗan uwansa al'ahda da ake nufi a wajen ai al-maqtul wanda aka kashe wanda aka yafe masa aka kyale masa wani abu daga haƙƙin jin ɗan uwansa wanda aka kashe to fatti ba un bil ma'ruf to wajib akan abin da yake wajibi akan shi wanda ya afuwa din wato ɗan uwan wanda aka kashe kenan al-ittiba shine al-mutalaba bin bashi bin haƙƙi su yi al-mutalaba bil ma'ruf da hanya wanda take kyakkyawa sananna a cikin shari'a ba da gallazawa ba ba da zagi ba ba da cin mutunci ba wa'ada'un bil wa'ada'un bi ihsan shi kuma wanda aka wa'ada'un wa'ada'un ilayhi bi ihsan shi kuma wanda aka yafe ma shine alqatil wanda ya kisa din aka yafe masa to ya biya haƙƙin da aka yafe masa biya haƙƙin da aka yi sulhu aka yi na biya bi ihsan da kyakkyawan hanya ta biyan bashi shine ba sai ka ga su zo sun karɓa ba ko an yi maka aiki a ka je ka ɗauka ka kai idan an ce an sanya maka shine duk wata ga abin da za ka kawo to duk wata ba sai an zo an biyo maka an yi cini ba kai da kanka ka je ka baya shine al'ada'u bil ihsan wannan ayar Allah ya ce zalika tahfifun min rabbikum wannan hukunci ismul ishara din yana komawa ya zuwa ga wannan afuwa din ta cewa an yi wato ba lallai idan an yi kisa dole sai an yi kisa ba kisa na ganganci ba dole sai an yi kisashi ba za a iya yin afuwa a karɓi jiya to wannan kan cewa a yi afuwa a karɓi jiya ɗin ta fi min rabbiku sauƙi ne daga ubangiji wa rahma da jin kai abdullahi dan abbas ya ce yahudawa allah ya rubuta musu kisa bai rubuta musu zaɓin jiya ba amma a kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya rubuta musu sai Allah ya tokar musu da cewa kamar ku fiye lahu min akhihi shay'un fatiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan cewa duk da isasin ya hau kai idan aka yi sulhu aka ce to maimakon a kashe shi wanda yake shi wanda yake san kai din to ya zo ya biya biya to wannan sai a yarda shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hutubar ta hajjatul wada yake cewa man kutila lahu qatil fa huwa bi khairin nadarin wanda aka kashe masa wani dan uwa aka kashe shi to yana da mafi kyawun zafi guda biyu imma an yudi ko ya bayar da diya wa imma an yuqa ko kuma a sallama masa shi ya dauki fansa ya kashe shi ya dauki fansa ya kashe shi wannan shi ne nuna cewar kenan a kisasi bai zamanto a ikisasi shine hukuncin Allah kitabun wahin kisa amma wanda ya kisa wanda ya kisa idan aka yafe masa to wajibi ne a kansa ya abinda Allah ya ce fatti ba bil ma'ruf wa da'u ilayhi bi ihsan ba za a ce dole sai ya yarda ba alal misali idan mutum ya je kashe wani da gangan aka zo aka yi hukunci cewa kisasi za a yi shi ma kashe shi za a yi sai yan uwan wanda daga shi yake a'a shi ya haƙura kar a kashe shi ya biya su diya to shi wanda wanda hukuncin kisasi ya hau kansa yana da zafi ya ce na yadda zan biya diya ko kuwa zai iya cewa ba zan biya diya ba ai hukuncin Allah a kaina shine kisasi ya yi min kisasi jumhurin malamai sun tafi akan cewar in aka ce ya biya diya to dole ne wannan ayayar aiki da ita wannan فاتباع إن أي فعليه فعلى الطالب فعلى الآتي المطالبة وعلى القاتل الأداء ألا لفظين دي كمية أكون وجبش وتواجبين أكن سعيدية واجبين كربية باش اختيار سابقان مشهور الرواية a mazhabar imam malik wanda yake ce ruwa da abdulrahman ibn qasim kuma akan da mazhaba take amma mafiya yawan malaman mazhabar malikiya sun tafi a sabanin wannan riwaya suna tare da jumhur wanda yake ce riwayar ashab daga imam malik kan cewar wanda ya kisan kai sawa ko da yaddarsa ko ba yaddarsa idan yan uwan wanda aka kashe suka ce a biya biya to wajibi ne biya biya ba zai ce a'a ba zan biya biya ba a kashe ni domin ai shi mutumin shi a qatil din ai ma umar umar an umarce shi daga Allah kan cewa kake kashe kanka ya rayar da kanka wa su kudi aiki kun ila samu ka kada ya manto tun daga shi Allah ya sa masa mafita da zai tsirar da rayuwarsa to wajibi ne karɓi wannan manufa ko mafita kan ya je ya jefa kansa cikin halaka wannan shine matsabar jinko kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaida akan wannan saboda wannan hadisi na wanda yake a cikin hajjatul wada'i yake ta fa huwa bi khairin nazarai imma an yudi wa imma an yuqat ko dai ya biya diya ko kuma a yi mata ko kuma a yi kisasi to wannan haƙƙin afuwa yana kan dukkan magada dukkan magada waɗanda suke kuma magada ɗin da ake nufi a yana kan haƙƙi ne wanda yake a hannun al'asaba al'asaba abin da ake nufi danginsa maza banda mata ko da suna gado ko da suna gado amma banda su alal misali ya bar ƴaƴa maza da mata to masu haƙƙin abuwa maza ne banda mata domin su maza su ne aka ɗora ma biyan jiya idan ba kamar a ce shi ne ya kashe shi ne ya kisa su ne za su biya biya ba mata ba za ka su ne suke da afuwa kan su ce sun yafe jinin su domin su ne suke zuwa su yaƙin ma yayin da ake a lokacin kafin shari'ar Allah ta zo su suke zuwa su nemo fansa akan dan uwansu da aka kashe don haka haƙƙin nasu ne to al'asaba abin da ake nufi da su su ne dukkan waɗanda yake suke gadon bawa suke gadon mamaci duk da ba bil farz ba wato da asibanci ba da farilla ba da kaso wanda yake ayyana ne ba a a a a ko kuma su ko wata masau wannan sannan fadin Allah ta'ala da ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani wannan khitab ne wannan ya haɗa dukkan muminai kira ne ga dukkan muminai wato isaki haƙƙi ne na muminai ga baki ɗaya kowa ya shiga ciki waɗansu malamai sun ce wannan haƙƙi ne na wulatul umur haƙƙi ne na wulatul umur wato waliyar abin a shugabanni sarakuna masu mulki in ka kalle shi ta wata fuskar haka ne domin kamar inda ba a imamu tsofobi yake cewa malaman fatawa sun yi ijma'i cewa ba wanda zai zartar da ba wanda zai zartar da kisasi in ba wato masu mulki ba sai wani am wanda yake da mulki a hannunsa shine kadai zai zartar da kisasi alƙali ba zai zo alƙali shi zai faɗi hukuncin Allah ne amma ba shi zai sa a kisasi ba dole sai waliyul am malami ba zai zo ya zarfi da kisasi ba dole sai wani abu saboda ne saboda kada a samu fauda a rayuwa al'umma kada a samu fauda a rayuwa al'umma idan za a ce kowa kowa abin da tsakaninsa da kowane malami da almajiransa idan aka yi in aka yi idan aka yi kisan kai shi zai zartar da hujja shi zai zartar da hukunci kuma ya tattaro malamai ya tattaro ɗalibansa a je a ɗauko sansakari a tsara wuyan wanda ya kisa to in ya gada ma sai tushi ya balle daga wannan jama'a ya tafi ɗan uwansa sai tushi kenan kuma sai su sun sai su sun yi kan malam shi kenan sai lima ta barka to shi yasa malamai dukkan malaman fatwa suka ce wannan haƙƙi ne wanda yake a hannun wulatul abu to amma umarnin da yake a cikin ayar da yake ke banta da su ba sauran mummunai duk sun shiga ciki na farkon su shine kisan kai ne wanda ya kisa ya sani Allah ya wajabta kisasi a kan aikin da yi saboda haka haƙƙinsa ne ya kai kansa don a zartar da hukuncin Allah a kansa saɓanin wanda ya yi zina da wanda ya yi sata in Allah ya rufa masa asiri ya tsaya duba tsakaninsa da Allah amma banda kisan kai idan mutum ya kisan kai to haƙƙinsa shine ya sallama kansa domin Allah maɗaukakin sarki ya wajabta kisasi a kansa haka da nake mumine sauran al'ummar musulmi baki daya wanda daga cikin su hadda ɗan uwan wanda aka kashe su ma wajabcin kisasi ya hau kansu ma'ana su tsaya akan kisasi su tsaya akan kashe ɗan uwansu kada su kai shi zuwa ga kashe wanda ba shi ne ya kashe shi ba ko kuma in sun kashe shi su ƙara da wani saboda ka kaga kitabun a cikin ayar ya haɗa dukkan waɗannan fi'aɗin guda uku kowa da abin da yake banta shi shi wani ne al'amur umarnin Allah a kansa da cewa kutuba ne kuma kisas ya tabbatar da tsayawa a kan cewa an zartar da kisas hukuncin kisas idan bai yi ba ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ɗaya daga cikin hikimar ɗaya daga cikin wato haƙƙin sarakunan musulunci kenan ɗaya daga cikin haƙƙin shugabannin musulmi su tabbatar da cewa an zartar da kisas an zartar da an zartar da hudud an zartar da kisas shi wanda ya kisa shi ma umarnin kamar yadda kamar yadda muke gani haka da ka sauran mummune baki daya to sannan Allah ya kokarin sarki mun yi bayanin cewa dalika tahfifu min rabbikum sauki da ya zo muku daga ubangijinku wato akwai sauki da ya zama cewa a iya karɓar jiya ba dole sai kisasi ba domin akwai wanda akwai wanda in kisasin zai hau kansa idan da an ce babu yadda za a yi dole sai dole sai sai kisasi ɗan uwan ba sa so a yi kisasin amma ba yadda za su tunda Allah ya riga ya ce kisasi kawai za a yi kamar yadda ya faru da anas ibn nabar da yar uwarsa rubai bintul mu'awwid ta je ta karya haƙorin wata mata ta ta karya mata haƙori aka kawo hukunci jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kitab Allah ya qisas hukuncin Allah shine ai qisas Anas ibn Nabar ya zo ya Rasulullah yanzu karya haƙorin rubai za a yi yace kitabullah ya qisas wannan shine hukuncin Allah ya ana kare haƙorin ta zai yace wallahi ba za a kare haƙorin ta ba ma'ana yin sani akan Allah wato Allah kake bari a kare haƙorin ta kawai sai mutanen suka je suka yi shawara suka ce a biya su biya a biya su arshi suka ce sun yarda a biya su maimakon wannan maimakon a bantare a bantare haƙorin ta a biya su biya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai daga cikin bayan Allah ballan aqsama ala Allah la abarra wanda da zai ma Allah da zai rantsuwa kan Allah kan neman wani abu wajen Allah Allah ko cikin sarki ba zai sa rantsuwa ta tafi haka ba sai Allah ya yi wannan abu to kaga inda kamar a ce hukuncin Allah shine kawai kisas to akwai lokacin da zai zama to yin kisasi din akwai takura ba kawai wannan lokaci takura nan mun ga kamar wannan takura ne da su ƴan uwan wanda ya yi jinaya wanda ya yi laifin wani lokaci yin kisa sun zai zama to mushkila ne ga su waɗanda ma ake musu laifin to amma sai Allah baka kudi sarki sai sanya mafita to shine ma'anar tahqiq din wa rahma kuma rahma ne gare ku daga ubangiji a sauke wato jin kai ne gare ku yanda ya zama to kan cewar bai sanya muku hukumi ba bai tsananta muku ba ya kawo ku sauki daga gare shi wato shine ya ba ku dama kan cewa a yi kisasi ko kuma a yi afuwa su ka yahudawa kisasi kawai za a ba su da wani dama ba su da wani abu ba su da wani zaɓi tun ba yin kisasi ba tun ba su yi kisasi ba to ba to sun kare dokar Allah ne to sannan Allah ta'ala ya ce to bayan an riga an yi wannan sulhu an yi kisan kai maimakon a yi kisasi an mutane yan uwa wanda aka kashe sun zo sun ce sun yadda a yi za su yi afuwa za su karɓi jiya to bayan ya yarda cewa bayan an zo an ba su diyar sai kuma su je su zage su kashe wanda ya kisa saboda ba riga sun yadda da wannan sulhu hakikatan ba yaudara suka yi to duk wanda ya wannan fara ya kada ba da zalika duk wanda ya shi shige wato shine yaje ya kashe wanda ya yi kisan bayan da ya yafe ya ce zai karbi diya bayan sulhu bayan afuwar da yayi falahu azabun alim to azaba mai radadi za tabbata a gare shi to wannan alahira ne ko a nan duniya jumhurin malamai sun tafi cewa wannan alahira ne wannan alahira ne ma'ana shi kansa wanda ya zo yi wannan kisan gilla din ya zo yi wannan kisan ta yaudara idan ya zo sake neman a yi masa afuwa to za a iya masa afuwa da haƙƙin a karɓi biya a kansa amma sauran malamai waɗansu malamai suka ce a'a ba shi da wannan zaɓi ko ya zo ya nema ya afuwa ba za a amsa masa ba dole sai kisa shi za a yi a kansa saboda ya yi yaudara ya ce zai karɓi diya bayan ya karɓi diyar ya je ya kashe mutum ya mayar musu da diyar su to shi idan aka kama shi sai a kashe shi a maimakon wannan ba za a ba shi damar zaɓin kan cewa ya biya diya ba amma da yawa daga cikin waɗansu waɗansu malaman tafsiri sun tafi garin jayar da ƙaunar umar ibn abdul aziz cewa wannan al'amari za a mai da shi ne zuwa ga ijtihadin sa ijtihadin shugaban musulmi shugaban musulmi shi zai duba ya gani ya ga tsabiyar a kawo masa ya gani me ya kamata yi kuma ya duba halin da al'umma take ciki halin da ake yi na barna idan aka kyale wannan mutum aka ce a biya diya wannan zai sanya shi ci gaba da barnarsa ko kuma zai sa waɗansu su rinka ganin wani sako-sako a cikin doka da hukunci in ya san zai kawo sako-sako to bai kamata ya ce za a karɓi biya ba hatiman sai kawai a kashe shi sau da game da abin kuma ibn abdulaziz ya mai da abin ya zuwa ga ijtihadin sarki an bai ce da tafiyar ta ko na to haƙƙin afuwa kamar yadda muka ce haƙƙi ne na asaba yan uwan waɗanda aka kashe don haka idan akwai waɗanda ba su amma kuma ba za su ba za su yi wannan ba har sai sun kai munzarin balaga sai sun sai sun zama sun sai sun balaga sun kai zuwa ga munzarin taklifi da haka idan akwai waɗansu daga cikin alal misali aka kashe mutum yana da ƴaƴa gabaki ɗaya ƴaƴansu ƴaƴansa sun mallaki hankalinsu sai guda ɗaya wanda yake jariri bai riga ya balaga ba to ba za a je a kashe wanda ya kashe shi ba har sai an jira wannan wannan jaririn ya balaga sannan a nemi cewar kisasi za a yi koko ya yafi domin ya fi wani mutum ɗaya saboda tankirin shai kamar uke na wani ɗan shai ko da mutum ɗaya ne ya yafi to ga baki ɗaya sai a ajiye kisa su yaje sai a karɓi dole sai a koma ya zuwa ga biya sai a koma ya zuwa ga biya to waɗansu mutane suna cewa in haka ne kenan a ashe kisasi bai zamanto hatan ba bai zamanto wani abu wanda yake tabbatacce ba tunda akwai mafita dan haka wannan idan mutum ya san kan cewa Allah za a bashi za a masa afuwa kaga wannan ba zai hana ba zai tsoron cewa iya kashe za a kashe shi ba saboda haka zai iya shammata abin da zai iya abin nan a a zai iya cewa bari ya gani bari ya gwada ya gani wataƙila in ma ya kisan kan a samu ne ya masa afuwa to amma Allah ba shi da tabbas cewa zai samu wannan afuwa ba shi da tabbas sun ba shi da tabbas cewa zai samu wannan afuwa na ko da tsanani da ke cikin kisasi na cewa a tsaye a tabbatar da wato a kiyaye rayuka ta hanyar kisasi wannan abin har yanzu yana nan afuwa da aka ce a yi ba ta hana wannan lizinta na yin kisasi da kuma ƙarfin shari'a da ke cikin yin kisasi ba domin shi wannan yin kisa tsoron da yana nan tunda bai sani ba cewa za a yi masa afuwa ko ba za a yi masa afuwa ba ta yi ya ɗauka cewa akwai wanda zai masa afuwa in yi kisan kuma ya zamanto bai zo ya yi afuwa ba dole ya zamanto kan cewa an yi masa kisasi to a wajen jimhurin malamai kisasi kamar yadda muka ce ana yin sa ne da aiki da kuma sifa ma'ana wanda ya kashe mutum da caka ko da sara shi ma a kashe shi da caka ko da sara wanda ya kashe mutum da yi masa allura ta abin nan ta guba shi ma ya masa alluran guba wanda ya kashe mutum da shaƙi shi ko da turo shi daga sama shi ma a shaƙi shi ma ya masa haka shi ne ma'anar kisas ai fil fi'li was sifa hatta sifar yadda yake kisan kan haka za a domin akwai akwai wani bai yahudi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je ya kwantar da wata mata wata da ya je ya kwantar da wata kuyanga ya ɗauki dutse ya mata rotse aka same ta kafin ta rasu ana tambayar ta da aka ce ba yahudi din nan ne ya kashe ki sai ta girgin kai ta yi ishara aka kama shi wannan shaidu wannan ya zama tokan cewar a wannan ya zama to ikirarin ta ne aka kirawo shi yayin shaida yayin itirafi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yace ai masa rotse kamar yadda ya rotsa kanta a ya sa ta akan dutse ya ɗauko wani dutsen ya buga shi ma haka aka yi masa to haka ya kamata haka shine hukuncin Allah wajen jamahirin malamai sabanin al-Imam Abu Hanifa yace shi ba a kisasi sai da sai da takobi in mutum ya kisan kai ko da wani irin kisan kai ne a sare masa wuya a sare masa wuya domin alal misali wanda yake ya nutsar da mutum a cikin ruwa har ya mutu to in aka zo aka nutsar da shi sau ɗaya ya mutuwa aka yi ta nutsar da shi a wajen jamhur sai yi ta nutsar da shi har sai ya mutu to amma wajen abu hanifa sai ke cewa ai ta yi ya zamanto wahalar da shi ya sha wahalar da shi wani aka shi din ya sha shi shi wanda ya kisan kyan ya zama to wahalarsa ta fi haka ai ta nutsa shi ai ta nutsa shi to amma sauran jumhurin malamai ba su yi ittifaqi zuwa ga wannan ba domin Allah madaukakin sarki abin da ya sanya na ya sanya wannan asalin domin asalin ma'anar isar a cikin lokaci ne al-mumathala al-mumathala daidaituwa din nan ko ta fuskanta ta mutu kowace hanya da kuma domin kuma fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan bai yahuda idan da kamar a ce kisasi ana yin sa ne kawai da takobi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce a ma wannan bai huda roƙe ba sai ce a sare wuyarsa to sai matsala ta ƙarshe shine cewa mun ce sharaɗin wanda aka kashe ya zamanto jininsa ya yi daidai da wanda ya kashe shi ko musulmi jininsu daidai ne sawa'un namiji ko mace illa kawai bawa da ɗa bawa da ɗa idan musulmi ba ɗa ya kashe musulmi bawa to ba za a kashe wannan musulmi saboda ya kashe bawa so da shi bawa a mallakarsa ake mallakakken abu ne kamar gida ne kamar mota ce sau da sai dai a sai dai ya biya kimarsa sai dai ya biya kimar wannan bawa in yaso shi ya je sake neman wani bawa ne sabanin imam abu hanifa yace a'a tunda shi ma tunda Allah madaukakin sarki ya ce wa katabna alaihi fiha annan nafsa bin nafs nafs ne shi ma saboda haka rai a kashe shi tare da wani rai babu bambanci tsakanin su to amma hadisi ya masa hujja saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a kashe al-hurru bil abd sannan kuma idan akwai bambancin addini idan musulmi ya kashe kafiri to kafiri iri biyu akwai alkafirul harbi kafiri wanda ake ana yaki tare da su kafiri aboki wanda yake ake cikin yaki da shi kamar kamar yan hamas kamar ɗan abin kamar kamar musulmin falastin da yahudawa yahudawan isra'ila ko da ɗan isra'ili harbi tun da cikin yaƙi dangane da su harbi haka da kamar taliban da yan da yan sojojin nato sojojin nato harbi ne to idan musulmi ya kashe harbi ba za a kashe shi da shi ba bil ba amma nau'i na biyu na kafiri shine kafirin amana azzimmi azimmi kafirin amana iri biyu ne akwai azimmi shine wanda yake yana zaune a cikin musulmi a ƙasar musulmi an ba shi dama ya zauna a cikin ƙasar musulmi zai yayi addininsa da dokoki ya rinka biyan jiziya nau'i na biyu shine alkafir almusta'mal wanda aka ba shi amana yana ya shigo cikin ƙasar musulmi ya zo ya wani kasuwanci ko ya zo ya wata muhimma ya gama abin da zai iya fita to wannan shi ne ake cewa al-musta'mal kafirin amana an ba shi aminci shi kasar musulmi shi ma wannan yana da amana to wanda ya kashe ɗaya daga cikin su to wajen jumhurin malamai idan musulmi ya kashe kafiri wanda yake dimmi shi ba za a kashe shi ba amma abu hanifa yace sai an kashe shi yace domin al-kafiru dimmi matsayin matsayin jinin kamar matsayin jinin musulmi ne me yasa aka ce masa dimmi yana biyan jizari don a tsare ransa a tsare dukiyarsa to yayin da wani musulmi ya je ya ta'adda a kan ransa ba tsare ransa ba kenan to da kaskace sai a kashe wannan musulmin saboda shi to amma jumhurin malamai idan a sauran jumhurin malikiya da shafi'iya da hanabila sun tsaya tare da nassi domin idan nassi ya zo to batsala na haruma a kai kiyasi kuma sai a gefe guda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Allah yusallul muslimu bi kafir a cikin hadisin Ali ibn Abi Talib a cikin Bukhari aka cewa menene a cikin wannan takardar yace alqawar wa wal madinatu haramun wa wala wa an la yuqtalu muslimun bi kafir ba za a kashe musulmi ba dan ya kashe kafiri saboda haka wannan nashi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai wannan bai kore ba kuma kan cewar idan yayin wannan kisan idan ya yi wannan kisan ya zama to an yi masa ta'azir imam malik ya keɓance sura guda ɗaya ta lokacin da idan kafiri idan musulmi ya kashe kafirin amana za a kashe musulmin da shi in ya masa kisan gila kisan gilla kisan shi ne ake cewa kisan gilla da wasu to asalin ma'anar kisan gilla shine wato da yaudara a ciki ka amintar da mutum ka ja shi a yadda da kai ya amince da kai kamar a ce ma'anar misali ke masa rami a gidanka wanda ke kawo ruwa wuta a ƙasa ka janyo shi ya shigo gidanka domin ya fara cikin ramin ya mutu ta yaudare shi to wannan shi ne kisan gilla wanda shi imam malik bai ɗauke shi ta babin kisas ba in an kashe shi a wajen imam malik ba kisas ba ne ya ɗauke shi ta babin wato haddi ne na muharaba haddi na a inda ma za a lalzina yi hari kuna Allah wa rasulahu wa yasauna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yulqu min al cewa aw innal littahir ne ga liman wanda yake sakamakon waɗanda suka ya suka ɗauki makami na yaƙi da Allah suna yaƙi da Allah da manzansa kuma suna yaɗa barna a bayan ƙasa to ya ɗauki wannan wanda ya wannan ya daga cikin wanda yake al-muharib mai yaɗa barna a bayan ƙasa ya yaƙi Allah da manzansa to hukuncin sa shine imam shine sarki ya amirul mu'minin ya duba abin da ya ga ya dace ko ya kashe shi ko ya tsire shi ko kuma a tare hannayensa da kafafunsa a saɓani ko kuma a kore su daga bayan ƙasa to a irin wannan hali ma mali ya ce za a iya kashe shi amma ba kisan kisasi ba kisa wanda yake na wato a na zartar da haddin hiraba a sura ta ƙarshe ta istifna'i akan kisasi shine a idan uba ya kashe ɗansa idan uba ya kashe ɗansa jumhurin malamai a sun tafi akan cewa ba za a kashe shi ba ba za a kashe uba ba idan ya kashe ɗansa saboda shi ne ya zamanto ya haife shi ba zai zamanto kuma sababi wajen kawar da shi da kodake wannan kiyasi ne da ba shi da ma'ana kamar yadda imamun kurkubi ya nuna a idan mutum amma idan ɗa ya kashe ubansa za a kashe shi da shi amma shi uba ba za a kashe shi ba in ya kashe ɗansa sai dai idan ya yi masa kisa wanda yake da ganganci shi ne ma'ana wanda yake kisa ne da gangan ya kisa ya yi masa kisa kamar ya kwantar da shi ya yanka shi kamar akuya to a nan wajen sai a kashe shi domin a nan wajen ya zamanto ba ta addini ba ne amma duk abin da zai yi in ya zamanto shi ne sababin kashe shi ba za a yi masa kisasi ba sai dai a koma ya zuwa ga biya wannan shi ne kaunin jama'irin malamai musamman Allah ta'ala ya ce wa na a shigigi da shigigi akwai kisasi kowa daga cikin yan uwa akwai kisasi gare su sai kawai uba sai kuma ma'anar uba kuma haka zalika uwa haka zalika an yi kiyasin hatta aljad aljad wal jadda don suna daukar su ne suke daukar hukuncin iyaye uban uba da kuma uwar uwa su ne idan suka kashe ɗa to su babu kisa a kansu wajen jumhur sai dai a cikin surar imam malik ya ambata kan cewa idan suka yi kisan da ganga a idan suka yi kisa wanda yake ba shi da wani uzuri kan cewa yayi niyyar yayi niyyar fitar da ransa ne sannan Allah ta'ala ya ce wa kun fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun rayuwa mai girma wanzuwa tabbatattar wanzuwa mai girma ta tabbata a gare ku a cikin yin kisasi ya ulil albab ya kuma abuta hankula la'allakum tattaqun domin ku ji samu tsoron Allah ku samu tsoron ku samu takawa wato idan kuka yi kisasi wannan zai zama ku sababin rayuwar ku yin kisasi sababin rayuwar ku ne ya ulil albab ya kuma su hankali amma ba hankali ne za su gane to shi yasa aka ce ya ulil albab dan asa ku tunani da hankali domin ga yawan mutane ba za su ba ka gane haka domin idan aka yi kisasi wanda ya san in ya kashe za a kashe shi to sai ya tsaya ba zai yi kisa ba kaga ya rayar da kansa ya rayar da wanda ya niyyar kashewa idan da ku a ce babu kisasi to ko dai ya zamanto cewar idan ya kisa ba abin da za a yi masa nasa baya jin tsoron komai za ka zai kashe wanda ya ko kuma din da yadda zai kashe wanda ya so to kaga kenan za a yi samun barna kowa zai ɗauki makami ya ci kisan kai ko kuma ya zama cewar maimakon a ɗauki hanya ta hana kisa amma ba ta kisa shi ba shine wanda ya kisa a ji a kashe shi da shi da kabilarsa da gidan da mutane da shi da mutanen gidan da kabilarsa baki daya in ya so a yi ta yaki to kaga kashe mutum daya sai ya zama sanadiyar kashe al'umma kaga ne a kowace fuska dai ba ba a tsare rayuka ba don haka abin da ya tabbatar da tsare rayuka shine yin kisasi amma ba masu gane haka sai ma abuta hankula shi yasa yanzu ƙasar ƙasar turai su ne manya-manyan marasa hankali su ne suke yaƙi da cewa dole sai an ɗauke hukuncin kisan hukuncin mutuwa ga wanda a abin da hukuncin zartar da hukuncin kisasi ba zancen kisasi yanzu suna nan suna ta yaƙi a majalisa suna ta ba da taimako na kuɗi da takardu da abubuwan da shugabanni suna ta yaɗa su da marubuta suna ta su ana ta rubuta da su ana ta interview da su a cikin a cikin shafukan jarida kusan wata ɗaya da suka wuce a cikin a cikin jaridar a cikin jaridar nan Sunday Trust an kawo interview da ake da waɗansu ɗan majalisa da kuma waɗansu lauyoyi da masu cewa ai a wai yin kisasi cewa wanda ya kashe in an kashe shi wannan ba shi ne yake hana kisan kai ba har sai a kawo maka bayanai a ce ga jihohi na kasar america jiha kaza da jiha kaza jiha kaza da jiha kaza sun share hukuncin ba su yadda a yi a zartar da hukuncin kisan kai ba ga wanda ya kisa amma wannan bai sa a barnar kisan kai ta rabu ba jiha kaza kuwa su ba a yi duk laifin da kai ba za a kashe ka ba sai dai maka ɗaurin rai da rai ko a je a ɗaure ka waɗansu shekaru amma sai a nuna maka kan to gashi a jarima a wajen su ta zama to kaɗan laifi ya zama to kaɗan ta to kun gani abin da yake nuna kan cewa kenan a ce sai an zartar da hukuncin kisa ba shi ne yake maganin ba shi ne yake maganin barna ba ba shi ne yake maganin a saba doka ba to wannan duk kare raki kuma duk rashin hankali ne amma in mutane suna da hankali to za su gane cewa abin da zai ba su wanzuwa ya tsare rayukan al'umma shine alkisas shi yasa Allah madaukakin sarki ya tsadi da ya janyo hankalin masu hankali ulul albab allo shine wato tsantsan hankali wato masu tsantsan hankali waɗanda yake Allah ya ba su basira Allah ya ba su basira su ne za su fuskanci hikimar Allah a cikin wannan kuma duk wanda zai yi tunani ya tsaya tunaninsa yanzu a tsaya a duba a kasashen duniya babu kasashen da suke da karancin karancin wato barnar kisan kai karancin wato abin kisan kai irin kasashen da ake zartar da shari'ar musulunci musamman kasar saudi arabia kuma babu kasashen da ake kisan kai yadda aka ga dama irin yadda aka watsar da wannan dokar sai mutum ya je ɗauki bindiga ya shiga cikin yara ɗan makaranta ya musu ruwan harsashi da albarushi sai a ɗauke shi a ce ba shi da hankali sai a je a ajiye shi a ce an yi masa ɗaurin rai dare wata ran bayan shekaru sai a ce an shiga a abin an yafe masa an fito da shi a cikin farol da je ya sake ta yaya za a yi wai shi wanda aka kashe ba a ji tausayinsa ba sai wanda ya kisan za a ji tausayinsa shi da yake ya ɗauki rai shi menene bambancin ransa da ran wanda ya ɗauka ne da za a ji tausayin da ba za a ji tausayin wanda ya kashe ba to shi yasa duk mai hankali in ya tsaya ya duba zai gane cewar hakika a cikin shari'ar Allah akwai sababin wanzuwa a cikin wannan a cikin al'umma don haka akwai yan majalisa yan majalisar tarayya suna kokari daga cikin yan majalisar mu musulmi akwai wanda aka hira da su a cikin jarida suka tsaya sun ce a shirye suke ran da duk aka kawo wannan kuduri da yake nema ya ce za a canza dokar najeriya a haramta wato yin hukuncin a haramta zartar da hukuncin kisa akan dukkan wani laifi da aka yi to duk da aka kawo wannan sai sun yaƙe da kuma sai sun yi watsi da to Allah ya taimake su Allah ya karɓa su kuma wajibi ne waɗanda yake su jahilai ne su ba su sani ba su zama cikin ulul albab musamman musulmi daga cikin su sun ba su zamanto ba to sun san sun zamanto kan cewa ulaika kal an'ami bal hum abal wannan tamkar wato dabbobi suke shanu da da awakai bal sun ma bacewa daga hanya
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موخ جنفا أو إثما فأصلى بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية Allah ya ce an farlanta muku an farlanta a kanku an farlanta yin wasiya a kanku idan habara ahadakumul maut idan mutuwa wato sabubban wato alamomin mutuwa suka halarto ma ɗaya daga cikin ku in taraka khaira idan ya bar alkhairi shine dukiya in in ya bar alkhairi nan an kawo ta bitankir domin a nuna yawanta wato in ya bar dukiya to an an farlanta masa yin wasiya idan ya ga idan alamun mutuwa suka sauka gare shi yin wasiya ina alwasiya ita wannan wasiya da aka wajabta a kan ku lil walidaini ga iyaye wal aqrabina da yan uwa bil ma'ruf da abin da yake sananne a cikin shari'a shine adalci ma'ana abin da yake kowa idan ya ga wannan wasiyar ya ce wannan abu ne wanda yake karfafe yardajje wato babu babu zalunci a ciki babu hana wanda ya cancanci a bashi to idan shi ne ma'anar al-ma'ruf din anan wajen haqqan 'ala al-muttaqin ita wannan shi wannan farlanci shi wannan wajabci na yin wasiya haƙƙi ne wato Allah ya tabbatar da shi haƙƙi 'ala al-muttaqin akan waɗanda suke masu tsoron Allah wato wanda suka sifantu da waɗannan sifa su ne waɗanda ya zamanto kan cewar su ne suke aiki da su aka tabbatar ma da wannan umarni ba wai ana cewa wannan an yi ne domin a keɓance su da cewa su ne kaɗai aka rubuta ma wasiya ba a'a domin a ce duk wanda yake so ya zama to cikin almuttaqun to shi ma yayi wannan domin abu ne wanda yake babu waɗanda suka aka wajabta musu yin irin wannan sai masu takawa to dan haka kai ma da aka wajabta maka zamantowa cikin masu takawa an wajabta maka yin wasiya faman baddalahu ba'da ma sami'a wanda duk ya gaddara ya canza ya musanya wannan wasiyar sawa'un mai shaida ne wanda ake wasiyar a gabansa ko kuma shi wanda ya yi wasiyar sai ya canza wasiyar ba da ma sami'ahu bayan ya san abin da ake wasicci da shi fa inna ma ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna to laifin canza wannan wasiyar laifin wannan wasiyar wanda aka musanya ta tana kan waɗanda suka musanya wannan wasiya din wato ma'ana abin da ya sanya su suka samu wannan laifin shine baddala wasiyar da suka yi shi yasa aka tsayar da aka ambace su ba a kawo su da su gabbane ba inna allaha sami'un alim Allah madaukakin sarki mai ji ne mai gani wannan ayar a malamai sun tafi akan cewar aya ce wadda aka shafe hukuncinta amma aka saɓani ne ya shafe hukuncinta domin wasiya a farkon a da al'adar larabawa shine cewa idan mutum yana da dukiya ‘ya'yansa mafiya ƙarfi maza su za su fashi dukiyar gaba ki in ba shi da ‘ya'ya ko kuma ‘ya'yan duk mata ne to ƴan uwansa to ƴan babbanninsa da ƴan ƴan uwansa su ne za su su kwace dukiya iyaye kuwa da sauran ƴan uwa wanda suke ba su da wannan kusancin da shi su ba su su ko oho to da musulunci ya zo farkon addini farkon musulunci sai aka canza kafin a saukar da hukunce hukuncen gado sai aka ce to iyaye tunda su bisa al'ada ba sa samun wannan gatan to su ma su ma a sa su a cikin wasiya haka zalika sauran yan uwa a sa su a cikin wasiya wasiyar kuma ta zama da abu wanda yake sananne a cikin shari'a abin da kowa idan ya gani zai san kanta an yi musu abin da zai kyautata musu shine al-ma'ruf abu wanda yake sananne sananne wato kanta sananne ne kowa idan ya ga an yi zai ji kan cewa an kyautata a cikin wannan a to sannan wannan a farkon musulunci kenan daga baya ga ayar mawari ta zo sai zaman tokan cewar aka hana yin wasiya sai ga wanda yake ba mai gado ba Allah madaukakin sarki ya saukar da yusufullahu fi auladikum dan kada ku iyaye ku dauka kan cewar yanzu abin da ya zo muku na wasiya daga wajen ƴan uwanku a daga wajen ƴaƴan ku ƴaƴan ku ne suke muku wasiya to yanzu Allah ne da kansa ya muku wasiya cewa ga shi ya ba ku rabon ku na dukiya shi ta sai aka fara ayar da alwasiya din aka dangana shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to wannan a bisa kaurin waɗansu malamai ayar mawari ayar gado ita ta shafe hukuncin wasiya sai amma hukuncin da ta shafe na wajabci amma yin wasicci na yin na sunna har yanzu yana nan saboda dalilin hadisi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam da abdullahi dan umar a cikin sahihai ma haqqu mu'min muslimi lahu shay'un yuridu an yusi bihi illa yabitu laylatayn aw thalatha illa wasiyatuhu maktubatun inda fa haqqin musulmi duk wani mutum musulmi da yake da wani abu da yake so ya wasici da shi to kada ya kwana kwana biyu a wata riwaya a cikin muslim ko uku faci ya zama to wasiyarsa a rubuce take a wajensa shi sa abdullahi dan umar ya kasance cewa to baya kwana sai ya rubuta wasiyarsa to nan waɗansu malamai sun tafi akan cewa wannan wannan rubuta wasiyar saboda wannan rubuta wasiyar wajibi ne wacce wasiyar da iyaye da yan uwa ita ce aka shafe hukuncinta amma in kana da wani abu wanda yake nan za ka yi wasicci da shi ma'ana haƙƙin Allah ko haƙƙin bayan Allah ya rataya da wani abu da yake hannunka wanda idan babu kai ba za a samu wani shaida da zai tabbatar da wannan haƙƙi ba don a zartar da shi to wajibi ne ya zama kusan cewa ka yi wasiya amma jumhur malamai sun ta akan cewa wannan yana nan a babin sanin istiba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yuridu an yusi yana nufin ya yi wasiya tun da an rataya abin da iradar mutum da nufin mutum kaga ba za a ce ya zama to hatimi ba wajibi tabbas sai mutum yayi yana nan ababinsa na al-istihbab mustahabbi ne kan cewar mutum ya kasance tare da wasiya musamman idan ya zo idan lokacin da ake ganin alamun wato mutuwa za su iya zuwa za ta iya zuwa masa kamar mutum zai yi tafiya kamar yadda malamai suke cewa idan mutum zai tafi hajji yana da wani abu na wasici ne wasici da shi kuma wasiya wasiyan na an ce in taraka khaira in ya bar dukiya jumhur malamai sun tafi akan cewa dukiya ake nufi a nan wajen mai yawa amma ai sawa'un mai yawa ce ko kaɗan amma waɗansu malamai daga cikin sahabbai da waɗanda suka zo bayan sun ce sai in dukiyar mai yawa ce amma ai dukiya ƙanƙanuwa bai kamata mutum ya wasiya ba ya bar wa magada shi ne amma yana dukiya mai yawa to ya ware wani abu daga cikin dukiyarsa ya bar ta zama to wasiya to haƙƙin wasiya kamar yadda a hadisin sa ibn abi waqqas ta zama to daga cikin kashi ɗaya cikin uku na dukiyar mutum kada ta wuce haka tunda sa ibn abi waqqas yace yana da dukiya yana nufin yayi wasiya yace yayi wasiya da dukkan dukiyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yace fashaqqu yace la yace fadlu yace abdul wa thuluth kathir yace to yayi da thuluthin dukiyarsa amma shi kansa thuluthin din mai yawa ne sannan ya ce masa ka bar ka bar zurriya ka bar magadanka mawadata shi ya fi bisa ka bar su a suna cikin talauci suna roƙon hannu suna annabi a abinan suna bara wajen mutane da hannayensu saboda haka kaga an tabbatar da ai wasiya da kashi ɗaya cikin uku na dukiya ko abin da ya kasa da haka idan mutum ya wasiya da sama da haka ma'ana ya ware wata dukiyarsa ya wasiya ga waɗansu wanda ba magada ba ya ba ya zama to aka tattara wasiyar da yi ta fita kashi ɗaya na uku kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa to za a tsaya a kashi ɗaya na uku ɗin ne sauran kuma sai ya zama to babu a ɓata shi haka zalika amma idan haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihi a cikin sunnarsa wanda yake hadisi ne wanda Imam Shafi'i ma ya ce ya ishara da cewa hadisi ne mutawatir cewa inna Allah a'ta kulli bi haqqin haqqa fala wasiyata liwari Allah ya ba dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa babu wasiya ga wanda yake magaji idan mutum zai yi wasiya da dukiyarsa cewa a bamu wani wani abu daga cikin dukiya to kada ya zama to magaji ne wanda zai bamu wannan dukiyar tasa magaji yayin mutuwarsa ba wani magaji yayin yayin wasiyar ba za ka iya yin wasiya ga mutum wanda yake magaji ne ga mutum wanda yake magaji ne yayin ba magaji bane yayin wasiyar amma in yayin mutuwar ya zama to magaji to ba za a ba shi wasiyar ba kamar an misali kana da 'ya'ya in kana da 'ya'ya na cikin ka kaga ɗanka ba ɗan uwanka shaƙiƙin ka ba zai gado ba sai kai masa wasiya to yayin da Allah ya ɗauko yayin da Allah ya kawo mutuwa sai zaman to ƴaƴan sun rufe ba ka da ya zaman to cewa ɗan uwan zai iya gado to anan wasiyar da kai masa sai ka ɓaci to da ka ibra inda ake abin da ake dubawa yayin mutuwa ya zaman to shi wanda aka yi ma wasiya ba magaji bane to idan duk wani abu da ya zaman to na wasiya ya yi aka yi shi sama da kashi ɗaya cikin uku ko aka yi shi ga magaji to ya zamanto ba wasiya ce bil ma'ruf ba to wannan wajen sai a fata ta to shi yasa Allah madaukakin sarki yace a a a Allah madaukakin sarki a ayar ta biyu ya umarnin kan cewa kiyaye lafazin wasiya da sigar da aka yi ta wasiya wannan wajibi ne bai halatta mutum ya canza wasiya ba bai halatta shi mai wasiya bayan ya yi wasiyar ko wanda aka yi masa wasiyar bayan an yi masa wasiyar ji ya canza ta ba duk wanda ya wannan to laifin yana kan wanda ya canza amma shi wanda ya wasiyar in ba shi ne ya canza ba in ba shi ne ya canza ba bisa rashin adalci to babu laifi a wajen sa wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah ya ce faman khafa min musin janahan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi duk wanda ya ji tsoron wato karkata ya zuwa ga barin gaskiya karkata ga barin gaskiya ga barin aiki da wato adalci na shari'a ko kuma yanzu aka yanzu tsoron wato saba wato saba ma Allah ya zamanto zai yi da gangan zai yi abin da yake saban Allah ne ma'ana ya wuce kashi ɗaya cikin uku alal misali a cikin bada a cikin bada wani daga cikin wasiyar a cikin bada wani daga cikin dukiyar tasa fa aslaha bainahu sai ya sulhu tsakanin su tsakanin shi mai yin wasiyar da wanda aka masa wasiyar shine yayi umarni da kanta a ji tsoron Allah a tsaya a adalci wala isma alaihi to babu laifi a gare shi wato babu laifi kokarin yayin da ya gani kada ya dauka kan cewa ai wannan tunda abu ne wanda yake tsakanin yan uwa bari a kyale su wannan nasu ne a'a in ya in ka ji tsoron kan cewa za a kauce ka zo ka tsaya kai sulhu ka dawo da kusan hanyar daidai babu laifi a kansa idan ya haka inna allaha ghafurur rahim Allah mai jin kai ne Allah mai gafara ne mai jin kai ga bayansa daga a wato shine a daga cikin gafararsa ya sa ya tsaya wato ya hukunta samar da wanda zai zo ya masa nasiha kan ya sanya shi ya bi gaskiya kada ya mutu a cikin wannan hali ya zama su cewa ƙarshen abin da zai yi da zai bar duniya shi ne saban Allah domin wanda ya zo ya rashin adalci a cikin wasiya ya yi saban Allah a gab da lokacin mutuwarsa to kaga idan wanda ya zo ya hana da Allah madaukakin sarki ya kaddaro masa wanda zai hana shi ya saba ma Allah a wannan lokaci kaga Allah ya ji kansa bai sa shi ya mutu akan saban Allah ba domin mutum Allah yana tashin sa ne a halin da ya mutu akai sannan mutum yana mutuwa ne a halin da ya mutu akai sannan kuma a tashe shi a halin da ya mutu akai yin wasiya yana daga cikin ayyuka waɗanda yake salihan bayi suka yi abdullahi dan umar ya kasance ko yana cikin wasiya waɗansu malamai suna cewa to yaya manzan an tambayi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya aka ce bai yi wasiya ba to ta yaya za a yi umarni da wasiya shi kuma bai yi wasiya ba wasiyar da ake korewa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ta ba shine wasiya ta cewa ga wanda zai zama khalifa bayan sa amma wasiya ta dukiya wasiya ta dukiya kuwa bai bar wani abin kirki ba abinda ma ya bari a cikin kuma ma wannan waɗansu malamai sun ce babu tabbas akan cewa ba ba ba ba shi sahabin da ya kore shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai wasiya ba ya kore abin da ya sani amma yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwance a lokacin ciwon ajalinsa ya tambayi Aisha radiyallahu anha yace aina zahabiya ina wannan yan zinariyar take sai Aisha radiyallahu anha tace ai ta yi umarni ai sadaka da ita an yi sadaka da ita a wata riwayar aka gaya masa inda take yace a gaya ma Ali ibn Abi Talib ya sadaka da ita to wannan wasiyar ita wannan ba a kore ta ba amma wasiyar da sahabbai suka kore manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda daga cikin wanda suka kore wannan wasiyar har da shi sayyidina Ali ibn Abi Talib shine cewa yayi wasiya waye zai zamanto ya karfi ya zamanto khalifa a bayansa wannan tambayi ta ba a bisa maganganun sama da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haƙƙin musulmi musamman in ka san akwai haƙƙin Allah a kanka ba wai kuma kawai sai na dukiya ba ko da abu ne wanda yake zai kyautata zai kyautata bayanka na alaƙarka da Allah ko alaƙar bayanka da Allah to ya zama tukan cewa ka yi wasiya da shi ko a rubuce ko kuma da shaida ka gaya ma waɗansu idan ba sharɗin wasiya bane sai an rubuta ta wato yin shaida a kanta ya wadatar ka kirawo mutane ka ce kayi wasiya da cewa ƴaƴanka ko bayan mutuwarka a ai kaza ai musu kaza ai musu kaza ai musu kaza ko kar a basu su kaza kar a basu su kaza sannan dukiyarka daga ciki ai kaza ai kaza ai kaza to a cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa haƙƙin musulmi ne kada ya kwana a biyu ko a wata riwayar kada ya kwana uku ba tare da yayin wasiya ba kan cewa kullum musulmi ya kasance a cikin wato tunanin mutuwa saboda ita mutuwa takan zo ba tare da shiri ba duk wani irin duk waɗansu shekaru na ɗan adam da za ka duba babu wata shekara daga cikin shekarun ɗan adam ba ce akwai wanda suka mutu a wannan shekara saboda haka in kana ganin ya ɗan shekara ashirin ne ɗan shekara ashirin suna mutuwa in kana ganin kai ɗan shekara talatin ne ɗan shekara talatin suna mutuwa ɗan shekara biyar ma suna mutuwa to shi yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ne mana wannan tabihi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan yana tambayar me hukuncin wanda ya kisa kafin a yanke hukunci sai ya rasu sai ya mutu idan yana hannun shari'a ya riga ya kai kansa wajen hukunci sai ya rasu kafin a zartar da hukunci to tamkar hukuncin an zartar da hukuncin Allah a kansa tunda ya riga ya kai kansa idan ko bai kai kansa bane ya zama bai kai kansa wajen idan ya zama to kan cewa bai kai kansa wajen hukunci ba yadda za a zartar da kisasi a kansa ta wannan haƙi yana kansa a ya- yana kan- yana kuma wajen Allah in Allah ya so ya fi masa Allah maɗaukakin sarki ya so ya masa azaba domin duk wani zunubi idan mutum ya rasu a bai riga ya tuba daga gare shi ba kuma ba a zartar masa da haddi a kansa ba to yana ƙarƙashin mashi'ar Allah tabaraka wa ta'ala a sannan wannan ya ce wai idan mahaifiya ta cirewa yarta haƙori ko kuma ta yi mata rauni ko ta cire mata ido da sauransu to shin za a aiki da ayar suratul ma'ida ne ko ko wannan ayar tana da togaciya ayar suratul ma'ida ba ta kore a karɓi diya ba domin ayar suratul ma'ida a ƙarshen ta Allah madaukakin sarki yana cewa faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul lah wanda yayi sadaka da wato wannan abin da ya hau wannan haƙƙi nasa na yin kisas din to wannan kafara ne a gare shi sadaka din a nan wajen shine ko ya ce zai karbi diya ko kuma ya ce za a yi masa sulhu a bashi wani abu kuma ya ce ya yafi to wanda ya sadaka da wannan to kafara ne a gare shi don haka ita uwa hukunci ta kamar uba yake a ba za a yi ba- babu kisasi tsakaninta da yarta ko ɗanta abinda za a yi shine a ce ta biya diya sai ta- sai a koma wajen alji- a- sai a koma wajen diya a haƙori a gani wani irin haƙori ne menene diyarsa in ido ne shi ma menene diyarsa wa haka za amma babu zancen isasi sawawun a rai ko abin nan a cikin a a a ko a cikin gaba a, ina a- ina fata ku bani dama zan sake duba wannan dan ina jin akwai togaci a kisasi din a tsakanin ɗa da uba a cikin rai ne banda asraf ko kuma umuman ne to in Allah da ku binu ku binu bashi mako ne zuwa insha Allah zan muraja a kan assalamu alaikum idan idan suka a'a ai wa- idan suka idan suka ce zai biya diya idan suka ce a biya diya ai shikenan domin afuwar daya daga cikin su zai tabbatar da diya shikenan sai a biya diya to amma idan suka ce su za a yi kisasi to shine za a jira har sai tukuna idan shi wannan ya girma ya ce ya yafe sannan in za a biya diya sai a biya diya idan abin a wajen idan shi yaron ya mutu shikenan hakkin sa ya tafi ya zama tokan cewar hukuncin abinda sauran suke shine zai tabbata idan kuma shine ya mutu a cikin halin irin na wannan to dole sai a koma ya zuwa ga diya sai ya zama to an koma ya zuwa ga diya din Allah ta'ala a'lam